أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ainihin asabar safiyar goma ga watan ainihin wato rabi'un al'awwal hijira na da alif 437 na'am da takwas ko na'am wanda yake daidai da goma ga watan sha biyu 2017 shida miladiyya wannan shine darasinmu na tara daga cikin jirgiyar darasin littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha wallafar fadilatu shaykh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi littafin da ke kokarin karantar da mu ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah wacce ita ce mafi girman kalmar da ke shigar da mutum musulunci kuma kalmar da ke ainihin wato fitar da mutum daga musuluncin kai tsaye malam yana ƙoƙarin yi mana bayani dangane da ainihin wato wajabcin mutum ya ainihin wato kiyaye waɗannan sharuɗa na la ilaha illallah wanda muka fara yin magana akan sharaɗi na farko wanda shine al-ilmu ina ma'anan al-ilmu ma'anan al'ilmu shi ne sani ma'ana mutum ya ainihin wato sami sani ko wani ilimi bisa ya ƙini a kan ainihin wato abin da yake ƙoƙarin tabbatarwa a addinance me zai nuna maka haka abin da ake nufi a nan shi ne wannan kalbin ta la'ilaha illallah wajibi ne ya zamto kai ɗan adam kana da cikakken ilimi dangane da ita kuma ka ƙudirta cewa lallai ainihin wato kai ɗin nan ka yi cikakken imani da ainihin wato abin da ya zo daga wajen Allah daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akan ainihin wato waɗannan kalmomi ɗin don haka shi yasa malam ya yi ƙoƙarin kawo mana bayanai dangane da cewa wajibi ne sai mutum ya san wannan kalmar ta la ilaha illallahu sani na ilimi cikakke tun daga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin cewa ai lallai dukkanin wanda ya mutu alhali yana shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah yana sane da wannan da wannan wannan kalmar ta la ilaha illallah yana da yaqini a zuciyarsa manzo Allah ya ce da khalal janna wannan zai shiga aljanna Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su don haka malin kuma sai yi mana bayanin cewa dukkanin addini jama'a na Allah ne kuma ga Allah ka'i ake yi irin su addu'a irin su yanka irin su bakance ko alwashi neman agaji da dukkan nau'o'in ibada gaba ɗayansu sun tabbata ga Allah ne shi kaɗai ba a gwama shi da wani a wurin ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran na bauta domin a cikin abin da aka samu matsala tsakanin mushirikan larabawa da ainihin wato waɗanda aka samu tsakaninsu da ainihin wato musulmi shine su cewa suke yi sun yarda Allah ne ya halitta ya halicci sama ya halicci ƙasa ya saukar da ruwan sama yayi kaza yayi kaza su dai matsalar su dan menene za a sanya abin bauta ya zama kwaya ɗaya kinan kaga matsalar su shine kawai ya zanto cewa tauhidin uluhiyya to kamar haka ne a wannan zamanin da muke raye za ka ga wani gashin da ke mai rawani da katuwar riga amma kuma da ka ce abu Allah shi kadai kar a roƙi kowa sai Allah sai hankali shi tashi sai ce dan me za a ce ka a roƙi kowa sai Allah ai wani ma yana da wata daraja ya kamata shi ma a roƙai shi ma ya iya yin kaza da kaza sai ka ga wasu bayanai suna fitowa waɗanda suke sabawa ainihin wato fitara da kuma kyakkyawan hankali Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka datar da mu akan tauhidi wannan shi ne darasinmu na tara ko malam ya ce wa hadha tauhidu huwa ma'ana la ilaha illallah wannan tauhidi na uluhiyya fa jama'a shine asalin ma'anar kalmar la ilaha illallah fa innal ilaha huwa alladhi yuqsadu li ajali hadhihi al umur domin Allah madaukakin sarki shine wanda ake fuskanta ake nufata da dukkanin waɗannan al'amura na ibada sawa'un kana malakan ɗaya ne mala'ika ne, au nabiyan ko annabi ne, au waliyan ko wani waliyi ne, au shajaratan ko wata bishiya ce, au ƙabaran ko wani ƙabari, au jinniyan ko wani aljani. Walam yuridu annal ilaha huwa al-khaliqur raziqul mudabbir. Su ba sa nufin cewa a abin bauta shi ne ainihin wato mahalicci mai azurtawa kuma mai jijiyo al'amura fa'innahun yuƙirruna anna zalika lillahi wahda domin su mutanen garin makka suna tabbatar da cewa lallai waɗannan abubuwan fa na Allah ne jama'a shi kaɗai baya tarayya da kowa a cikin waɗannan al'amura mai ma yake nufi a wannan gabar abin da yake nufi shine babu wani abu ko babu wani wanda zai ce maka ai akwai wanda yake tarayya da Allah a wajen halitta akwai wanda yake tarayya da Allah wajen azurtawa akwai wanda yake tarayya da Allah wajen jujjuyo al'amura shudewan dare da rana fitowan kwallon rana da wata ba wanda zai isa ce maka akwai wanda yake yin tarayya da Allah a cikin wannan inda aka samu matsala shine in za a yi addu'a za a kira wani Allah in za a nemi taimako za a kira sunan wani Allah in za a yi rantsuwa za a kira sunan wani Allah to tunda babu wanda yake iya yin tarayya da Allah a cikin waɗancan al'amuran da muka ambata a baya na azurtawa da halitta da jijiyo al'amura to su ma waɗancan al'amuran na ainihin addu'a na ainihin abin da ya shafi bakance da sauran waɗannan al'amuran kenan baya halatta a yi su ga kowa sai ga Allah ɗin shi kare jama'a ina fata an gane wannan da haka su mutanen garin makka suna tabbatar da wancan amma ba sa tabbatar da wannan shine inda aka sami matsala game da wannan al'amarin jama'a na tauhidi wa qad ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yad'u ila kalimati at-tauhid haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo yana kiran su zuwa ga kadaita Allah wa hiya la ilaha illa Allah yana kiran su zuwa ga wannan kalma ta la ilaha illa Allah wal murad min hadhihi al-kalima ma'naha abinda ake nufi da wannan kalmar jama'a shine ma'ananta la mujarradu lafziha ba wai mujarradin lafazin kalmar ake nufi jama'a a'a me ma'anarta me take hukuntawa tunda har ita ce ke shigar da mutum musulunci ashe kuma ita za ta iya fitar da mutum daga ina daga musulunci duk wanda zai shiga musulunci baka je ana cewa ka fara cewa ashhadu anna muhammadan wasu a'a sai an fara cewa ka ce ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله kenan idan mutum ya faɗi wannan kalmar sai zama kuma baya aiki da asalin ma'anarta zallan lafazin ne kawai a bakinsa ai munafiqai ma sun faɗa amma Allah ya ce ba mu'minai bane wa min nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma Allah ya ce wa ma hum bimu'minin su ba mu'minai bane yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudaran Allah da waɗanda suka yi imani ta hanyar fitar da musulunci a fili da ɓoye kafirci a zuci amma Allah ce wa ma yukhadi'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawunan su ka gani a wani wurin Allah ce yukhfuna fi fi anfusihim ma la yubduna laka suna ɓoyewa a zukatansu irin abin da ba sa iya bayyanawa gare ka yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da bakunan su irin abin da baya cikin zukatansu amma Allah sai ya magani sai ce wallahu a'lamu bima yaktumuna Allah shine mafi sanin abin da suke koyewa din kenan kaida kenan wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur wal kuffaru juhalu malaki kafirai fa wa'anda suke jahilai ma a cikin kafiran يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق جاهلا مشركي ما سنسن شيوا wannan kalmar ta la ilaha illallah da manzon Allah ya zo yana kiran mutanen garin Makka akan ta jama'a sun san ma'anarta shine a kadaita Allah wajen makalkale dukkanin wannan nau'i na ibada والكفر بما يعبد من دونه da kuma kafircewa dukkanin wani abu wanda ba Allah din ba wal bara'atu minhu da kuma barranta da yin baram baram daga ainihin wato barin wannan wannan abu fa innahu domin yadda al'amarin yake lamma qala lahum lamma qala lahum qalu yayin da yace da su ku ce la ilaha illallah ku fahimci ma'anarta ku kuma yi aiki da ita cewa babu wanda cancanta abautawa sai Allah kada a kira kowa domin ka'idan addu'a ba a kowa sai wa sai Allah jama'a ba a kowa sai Allah haka alqur'ani ya nuna kuma Allah ne ce ko roƙe ni babu inda yace ko roƙi wane ya roƙe ni jama'a ina fata an fahimci wannan to gashi da ya zo ce da su la ilaha illallah qalu su kuma sai suka ce da shi a aja'ala al-alihata ilahan wahidan yanzu zaka sanya abin bautan nan ya zama kwaya daya tal suka ce inna hadha la shay'un ujab ce tabbas wannan fa al'amari ne mai ban mamaki kenan kaga sun fahimci ma'anar kalmar la ilaha illallah amma dai ba za su yi ba ina fata an gane wannan sun fahimci abin da yake nufi shine kowane nau'in ibada Allah kaɗai ake wa ba a yi wani Allah don haka suka ce yanzu za ka sanya abin bautan ya zanto abin bauta ƙwaya ɗaya suka ce inna haza da sha'un ujab lalle wannan abin ban mamaki za ka sanya abin bauta ƙwaya ɗaya ka ce ka kira kowa sai Allah alhalin ga wani da wani ga lata da uzza ga su manata ga su hubal duk waɗannan gumakan a kyale su لقد كان جهال الكفار يعرفون ذلك ما ليش تبس جاهلا كافرين garin makka ma sun san haka sun san wannan abin da manzon Allah ya kira su zuwa gare shi wal ajabu mimman yad'i al-islam abin da zai baka mamaki shine mutumin da yake da'awar musulunci wa huwa la ya'rifu min ma'na hadhihi al-kalima ma ma 'arafahu juhal al-kuffar amma bai iya fahimtar wannan kalmar ta la ilaha illallah ba amma ga jahilan kafiri kuma sun gane abin zai baka mamaki ga mutumin da yake wai musulmi ne shi amma jahilin kafiri ya fi shi fahimtar ma'anan kalmar la ilaha illallah bal ma da yake bari ma dai yadhunnu anna dhalika huwa at-talaffuz li hurufiha abinda mutane suke nufi kawai shine mujarradin mutum yayi ne ya faɗi wannan kalmar kawai da bakinsa in ya faɗa da bakinsa shi kenan koma mai ya aikata ya fitar da shi daga musuluncin ba kafa kuma wannan ƙarya ne don akwai abubuwan da in aka aikata kai kanka ka san mai wannan abin ya fitar daga musulunci kuma akwai abubuwan da manzon Allah ya bayyana cewa wanda ya aikata kaza to ya kafirta manzon Allah da bakin shi ya faɗa wanda mun karanta wasu daga cikin hakikan a baya jama'a an fahimci wannan ko Allah ta'ala ka taimake mu ka tsare mana imani yawwa sai ma ne ce min ghairi i'tiqadil qalbi bi shay'in min al ma'ani abinda wasu ke tsammani a faɗi kalmar da baki ba tare da zuciya ta kudirce wani abu na ma'anonin wannan kalmar ta la ilaha illallah ba wal hadiqu minhum kai me wayo daga cikin su ko wayayye daga cikin su yadhunnu anna ma'anaha zaka ga yana yi cewa yana tsammanin cewa ma'anan wannan kalmar la yakhluqu ولا يرزق wala yuhyi wala yumitu wala yudabbiru al-amra illa Allah ma'anan wannan kalmar shine ba mai halitta sai Allah ba mai azurtawa ba mai rayawa ba mai kashewa ba mai jijjiya al'amura sai Allah ce wannan kici ma'anan kalmar la ilaha illallah jama'a ina fata an gane wannan mal yace fala khaira fi rajulin juhal al-kuffari a'lamu minhu bi ma'na la ilaha illallah ce babu alheri ga mutumin da jahilan kafirai na garin makka ma sun fi shi sanin ma'anan kalmar la ilaha illallah shi ba ina fata an gane wannan manzon Allah kuma ya zo kirayen jama'a da tauhidi shi yasa da mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya tambayi manzon Allah ya ce akhbirni anil islam mai manzon Allah ya fara ce mai shi al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tahujja al-bayt wa tasum ramadan وتحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا وتصوم رمضان kaga sai ya fara jerontowa na farko shine ka shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta saiwa ya ƙara tambaye shi akhbirni anil iman ba ni labari game da imani sai ce al imanu an tu'mina billah imani abu na farko shine kai imani da da Allah shi kadai ya zama shi ne kaɗai wanda za ka iya riƙa a matsayin abin bauta kuma ka bauta masa jama'a ina fata an gane wannan to wannan kenan abin da malam ya kawo mana dangane da ainihin wato jama'a shar'i na farko shine mene ilimi domin Allah haka yace illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun dan haka duk mutumin da ya shaida kalmar nan ta la ilaha illallah kada ya roƙi kowa sai Allah kada ya alwashi da kowa sai Allah kada ya rantsuwa da kowa sai Allah kada ya aikata kowane irin nau'in ibada da zai aikata sai gawa sai ga Allah shi kadai la sharika la jama'a ina fata an gane wannan yawwa Allah ta'ala ka tsare mana imanin to jama'a kun ji wannan shine karshen ainihin wato shar'i na farko na ainihin wato kalmar la ilaha illallah wanda a yau kai tsaye malam zai shiga mana ainihin wato shar'i na biyu shar'i na biyun nan jama'a shine ainihin wato al-yaqinu al-munafi lish-shakki al-yaqinu al-munafi lish-shakki Allah ta'ala ka tsare mana imanu malati ash-shartu thani sharadi na biyu na wannan kalma ta la ilaha illa Allah al-yaqinu shine samun yaqini tabbas da kuma samun sakankancewa game da ma'anar wannan kalma ta la ilaha illa Allah almunafi lishakki wanda yake kore dukkanin wata shakka game da imani da Allah jama'a an fahimci wannan ko me wannan yake nufi jama'a abinda alyaqinu yake nufi jama'a ainihin wato harshen larabci suka ce shine mafi kololuwan martaba na ilimi shine yaqini daga lokacin da ka sami yaƙini ka gama sakankancewa game da abu kenan jama'a ina fata an gane wannan suka ce shi ko ilimi ma'arifa ne sanin abu a asalin abin da yake wanda ba shi da ainihin sofa ne na mene na shakka da kai komo da kuma ainihin wato wani irin rawa na zuci shine yaƙini ka sami ilimi game da abin da yake akan haƙiƙanin yadda yake babu wani sofanin shakka tare da shi jama'a ina fata an gane wannan domin da yaƙini ne kawai zaka iya tabbatar da abu kuma zaka iya ainihin wato yin bayaninsa a haƙiƙanin yadda yake ba tare da wani sofani na ainihin wato shakka ba jama'a ina fata an gane wannan dan abin da wasu malaman lugha suke cewa suka ce al-yaqinu shine al-i'tiqadul jazim thabit shine mutum ya ƙudirce abu ƙudircewa na tabbas abin nan a tabbace ke al-mutabiq lil abin da ya ainihin wato dace da abin da yake fararre ne ko abin da yake samamme da haka babu wani sofanye na shakka a cikin ainihin wato yaqini jama'a an gani shi yasa ya ce maka al-munafi lishakki wasu malaman suka ce abin da ake nufi al-yaqinu عبارة عن العلم المستقر في القلب fassara ne na ilimin da yake tabbaci a cikin zuciya li thubutihi min sababin muta'ayyin lahu bihaythu la yaqbalu al-inhidam ta yadda wannan ilimin tabbatacce yake saboda wani dalili wanda ya tabbatar da wannan abu wanda wannan abun baya karban wani shakka an gane wannan ko jama'a wannan shine asalin abin da ake yi ainihin mene ainihin wato al-yaqin an gane wannan ko dan haka yayin da zaka yi kokarin tabbatar da yaqinin abu da tabbatuwansa to zai zama babu wani sofai na shakka shi yasa yaqini kishi yace ne mene na shakka kenan sai ka kai makwaran abu zuwa 100 sanin kai sami yaqini a cikin sa ina fata an gane wannan jama'a wanda kuma shakka wani abu ne wanda ya tafiya akan mi ya tafiya akan ainihin wato zanni ne shi kuma 50-50 ne daidai ne a'a ba daidai ba ne ko kwanto shi ne shakka aiko abinda kake ganin kai anya ko dai daidai ne kai amma dai ko dai kaza ne amma ya ƙini jama'a wani abu ne wanda ke tabbatacce baka da ainihin wato wani matsala tare da wannan abin Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu malam yace wa zalika wannan yaqinin yana kasancewa ne bi an yakuna qailuha mustaqinan bi madlul hadhihi alkalima ya zamto wanda ya faɗi wannan kalmar ta la ilaha illallah yana da sakankan cewa da yarda da yin imani da tabbatar da ita da abin da wannan kalmar take nuni zuwa gare shi na kaɗe ta Allah maɗaukakin sarki da bauta shi kaɗai babu haɗa shi da kowa a wurin bauta yaƙinan jaziman yaƙini kuma tabbatacce fa innal iman domin shi imani la yughni fihi illa ilmul yaqin imani babu wani abu da zai iya amfanar da shi sai ainihin wato ilimi na yaƙini jama'a ina fata an gane sai ilimi ne yaƙini shi ne kaɗai abin da zai iya tabbatar maka da imani la ilmin zanni ba ilimin zato ba domin duk wanda suka bauta wa Allah da wani Allah sun bauta wa wannan abin bisa menene bisa yaƙini ne bisa zato ne jama'a bisa zato ne dan ba su da tabbacin cewa wannan abin da suka bauta din zai cece su ko wannan abin da suka bautawa din zai ba su abin da suke nema ba su da tabbas shi yasa ma alqur'ani haka ya faɗa وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا Allah ya ce mafiya yawa daga cikin mutane ba sa bin komai sai zato Allah ya ce zato kuwa baya amfanar da komai game da abin da shafi gaskiya babu yadda za ka iya hada zato da abin da aka kira shi kuma gaskiya ka hada su wuri guda ka ce wannan abin tabbas ne wannan kuma ainihin wato zato ne a ce zato yarin jayi ne yarin jayi gaskiya ba zai taɓa yiwuwa ba jama'a wannan a cikin suratun najmi Allah ta'ala yana bayani game da ainihin wato abin da shafi mala'iku wa min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda innal ladhina la yu'minu bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal untha sallata wa ma lahum bihi من علم إن هم إن, إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا kaga abin da suka gina sanyawa mala'iku sunayen mata wani abu ne aka yi shi bisa bene bisa zato Allah ya ce zato kuwa baya amfanar da komai game da fahimtar gaskiya shi yasa ma Allah ya ce to tunda haka ne fa a'rid amman tawalla an dhikrina ka kawar da kai ka juya baya ga dukkanin wanda ya juya baya ya bar ambatan mu ya bar alqur'anin da aka saukar maka ina fata an gane wannan ka bijire ka juya baya ka kyale shi kamar yadda Allah ya ce fadharni wa man yukadhibu bi hadha alhadith ka kyale ni da dukkanin wanda ya karyata wannan labarin na alkur'ani kenan kai manzon Allah ba naka bane hisabi ba naka bane tirsasa mutane sai sun bi shari'a shi yasa jama'a duk wa'azin da ake yi ba wanda za a tirsasa illa iyaka faɗa maka cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce in ka ga dama ka bi in ka ga dama ka ƙi inna ilaina iyabahum Allah ya ce lallai gare mu makomansu take thumma inna alaina hisabahum kuma lallai yi musu hisabi da ƙididdigar aiki a wurin mu yake da aka kai manzon Allah baka da komai wanda ya wuce in alaika illa albalagul wa ma ala rasuli illa albalagul mubin ba komai ke kan manzo ba sai ne isar da sako mabayyani ka bayyana ka yi bayani matuƙa gaya shirya ta Allah ce ba ka ɗauka ka ce dole sai ka tirsa samun mutum ya karɓi shiryarka ko ka jawo shi ya shiga addininka ko ka jawo shi ya bi ra'ayinka ba zai taɓa yiwuwa ba dan ɗan adam ba zai yi masa irin wannan dolen ba jama'a Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka datar da mu akan tafarkin daidai mala yace fa kaifa idza dakhalahu ash-shakku wal irtiyab to ta yaya kuma idan shakka da kokonto ya shiga cikin ma'anan wannan kalmar ta la ilaha illallah har wani ma ya fara tunanin cewa to ai tunda haka ne an ce babu wani abu saman me sai Allah shi kadai duk wani abu da ka gani a duniyan nan to samuwan shi saboda samuwan Allah ne to tunda haka ne ma kai anya Allah nan ma to ai komai ma Allah ne to kaga me wannan maganar kirista ma fi shi imani koko jama'a shi kirista cewa ya yi annabi isa Allah ne sai ya tsaya iyaka ne wani ya ce a'a Allah ɗayan uku ne Allah uba Allah ɗa Allah wa ruhu mai tsarki shi kuma wannan cewa yake komai Allah ne in ma yadda abokin sai kalle shi ce a'a Allah ya aka yi ne eh haka wani wannan da'awar a Kano ya ce shi ma Allah ne samara anguwa suka fusata suka biyo shi da takuba sai ga Allah kuma ya gudu to kaga shi wannan Allah menene Allah ƙarya ne ko mm Allah ƙarya ne Allah ta'ala ka tsare mana imani wato jama'a za ku ga yadda wasu daga cikin miyagun malamai suke kokarin fatar da mutane yanzu idan aka faɗi cewa akwai masu faɗin wannan wani han mamaki zai ga ce ka ji sharri amma inda za a ɗauko littafin yau a fara karanta maka wala sai rokanka ya ƙare sai ya ce to ai an rubuta wai an rubuta musu ne a to dauko nakan sai a buɗe a karanta maka kaji in ba a cikin nakan yake ba littafin na kasuwa ke sai da shi za ka je kaskace ne to akwai littafi ka za a ce maka iya akwai dauko ka zo karanta ba shi kenan ba Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan imani qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna sanni dai kadai waɗanda suke muminai allazina amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa thumma lam yartabu sannan ba su samu shakka game da imani da Allah da manzon Allah ba kaji qur'ani ya shekawo kaida ko thumma lam yartabu sannan ba su samu wani sofa ne na shakka ba ko kokwanto wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka kuma yi jihadi da kawunansu da dukiyoyinsu domin ɗaukaka addinin Allah sai Allah ya ce maka ula'ika waɗannan masu irin waɗannan imani humus sadiquna su ne masu gaskiya Allahu akbar kaga Allah da kanshi ya ba da wani certificate ɗin ko kenan imanin ka zanto na gaskiya babu wani tsofanye na mene na shakka domin jama'a da zarar shakka ya shiga munafunci ya shiga kuma dan abinda munafikai suke kenan sun raba kafa ne ai muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula in suka je wajen kafirai suke musu to ai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una ina fata an gane wannan haka al'amari yake jama'a don haka wajibi ne in za ka yi imani ka yi imani tabbatacce jama'a domin ku duba yayin da Allah ta'ala ya kawo wannan kalan me yace sai ya kawo adatu hasrin ɗaya daga cikin kalmomin da ke takaice abu yace inna ma sanni dai kadai ma'ana waɗanda ke waɗanda suke a matsayin muminai kadai su ne allazina amanu waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzansa sannan kuma thumma lam yartabu sannan ba su samu wani sofanye na shakka a cikin imaninsu ba kenan muyi na gaskiya shine wanda yake mene yayi imani da Allah da manzansa sannan kuma bai yi shakka a cikin wannan imanin nashi ba jama'a ina fata an gane wannan yawwa domin kaga thumma lam yartabu ma'ana thumma lam yartabu fi imanihim billahi wa rasuli sannan ba su yi shakka a cikin imaninsu da Allah da imaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba an gane wannan ko na farko ba su yi shakka game da imani da Allah wajen samuwan Allah ba da ƙudurarsa da sunayensa da sifofinsa da rububiyansa da uluhiyansa da cewa Allah shine mai hukunci akan komai ba ba su yi shakka kuma da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan cewa shine kadai mai shar'antawa shine kadai mai cewa ayi ayi shine kadai mai cewa a bari a bari shi ne kaɗai wanda in aka bi shi an shirya duk wanda aka bi kuma an ɓata domin duk wanda ba a kan shirya manzon Allah yake ba jama'a in aka bi shi fa an ɓata kowane ne shi duk yadda ake gani kuma girmansa yana kiran mutane zuwa gare shi ba zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin da ya kawo ba to wannan an shiga cikin matsala jama'a shi yasa Abu Huraira sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mishi yadda iya cewa mu al'umma ce da Allah ta'ala ya kawo mu domin mu kawar da mutane gabarin bautan mutane zuwa ga bautan Allah ina fata an gane wannan dan duk wanda za a ce an bautawa za a ce wani salihin bawa ne ya da bambanci da wanda ake kira a yau mutanen annabi nuhu alaihi salam ai suna kiran su waye wa qalu la tadharunna آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا أحاديث عبد الله بن عباس يا بينا cewa waɗannan mutane ne salihan bayi mutane kirki daga baya shi din ya dinga mustazyin har aka waye gari an rike su ma a matsayin mi a matsayin alloli a matsayin abawan bauta kaga abin iri ɗaya ne jama'a in ka kalli abin hoton iri ɗaya ne ina fata an gane wannan shi yasa kullun Allah madaukakin sarki yake kira game da irin waɗannan abubuwan cewa a kauce musu sanadiyyan wannan Allah ta'ala ya halakar da su Allah ma ya ce wa qad adallu kathira sun batar da mutane da yawa a ƙarshe annabi nuhu alaihi salam saboda wannan mugunyar aikin suka dinga cewa ma kai nuhu gaskiya kai musu da mu kuma ka yawaita yin jidali wajen yin musu da mu don haka ka kawo mana abin da kake cewa zai same mu inda kai mai gaskiya ne ke musu a ai Allah ne zai zo muku da abin da zai same ku in ya so amma ku sani ku din nan ba za ku yi tserewa Allah ba in abin ya zo Allah ce mai to je ka kera jirgin ruwa yana kera jirgin ruwan nan kullum aka zo kalle sai alƙamin izgili oh ka gani kuma abin ya ki an koma kiran jirgin ruwa kuma kaji an koma kafinta أنا تابع إزجلي ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه أنا أقول يتعى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون إن دي إزجلي كتي منا تومو ما زاموكو إزجلي إرين إزجلي كتي منا إنا ده الأمر فيزو annabi nuhu alaihi salam ya hajjir ruwa da shi da mutanensa da kai imani suka kama hanya kowa na gudu ya je ya hau dutse wannan ya hau tsauni wannan ya hau kaza hadda dan dan annabi nuhu alaihi salam kenan kaga nasaba bata bata kai ko ina kace kai dan wani ne jikan wani ba zai kai ka ko ina ba in baka ba Allah da manzansa ba wallahi ba zai amfani da kai komai ba gashi dan annabi ne wanada nuhu ibnahu annabi nuhu ya kira dansa wa kana fi ma'zili lokacin ya kebe gefe guda ce ya bunayya ya kai dan dana irkab ma'ana zo ka hau jirginin tare da mu wala takum ma'al kafirin kada ka kasance tare da kafirai sai ce ma ubansa a'a sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma zan je in hau wancan dutsen zai kiyaye daga ruwa annabi ya ce mai a'a la asima al yawma min amrillah a yau ba wani wanda zai iya kare ka daga al'amarin Allah suna cikin ganawa wa hala bainahuma al mawju sai igiyar ruwa kawai ta shiga tsakaninsu shikenan wa kana min mughraqin ya kasance daga cikin waɗanda aka halakar annabi nuhu ya koma yana addu'a ya ce rabbi inna bini min ahli ya Allah to ga dai dana ya Allah yana cikin iyalan gidana wa anta ahkamul hakimin Allah kai ne mafi alkhairin masu hukunta hukunci ya Allah sai Allah ya ce kai ya nuhu innahu laysa min ahlika ya kai annabi nuhu ka sani wannan dan baya shi daga cikin mutanenka innahu amalun ghairu salih abin da ya aikata aiki ne wanda yake ba mai kyau ba a wata riwayar innahu amila ghairu salih ya aikata aiki ne wanda yake ba mai nagarta ba aikin kafirci yayi Allah ma yace fala tasalni ma laysa laka bi ilm kada ka kuskura ka ƙara tambaya na abin da ba ka da masaniya akai inni a'idhuka an takuna min al-jahilin ni ina maka wa'azi kaka zanto daga cikin jahilai Allah yake ma annabi Nuhu wa'azi akan ɗansa ka kalla matan annabi nuhu alaihi salam tana cikinsu matan annabi lutu alaihi salam tana cikin halakakku illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarul akharin ba wanda ya tambaya ce to dan menene za a ce wannan ai matan annabi ne dan me za a ce ta bata yi imani ba koko ba ruwan Allah da wannan matan fir'auna kuma gashi ta yi imani imanta kuma yayi me ya cece ta manzo Allah ya ce Allah ya gina mata wani babban bene a gidan aljanna matar shi Asiya wannan kuma matan matan annabawa ne ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما سيأتي فلم يغنيا anhuma min Allah shay'a su annabawan ba su iya tsina musu komai a wurin Allah ba dan su annabawa ne mutanen kirki ne su tsina matan su wani abu dan sun kafirci a a ake cewa qila dukhulan nar ma'a dakhil aka ce su ku shiga wuta tare da masu shiga kaga ma Allah ya ce dan wuta ne amma wa daraba Allah mathalan ha lilladhina amanu imra'at fir'aun Allah sai buga misali matan fir'auna idh qalat yayin da ce rabbi bini li indaka baitan fil janna ya Allah ka gina min wani gida gare ka a cikin gidan aljanna wa najini min fir'auna wa amali Allah ka tsiratar da ni daga fir'auna da irin munin aikin sa wa najini min qawmi zalimin kuma ka tsiratar da ni daga azzalimai kaga tayi addu'a Allah kuma ya karba mata addu'anta kaga tayi imani ashe almuhim mutum ya zamto mai imani amma cewa kai wane ne ko dan wane ne ko dan malam wane ne wallahi tallahi wannan ba zai amfani da ko da kai komai ba gaba ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da yazo yana ma ainihin wato dangin sa wa'azi da fara musu wa'azi yana kiran su ya fatimata binti muhammadin sallallahu alaihi wa sallam أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا ياكي فاطمة إر محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة تدكيت دكوتا دومني بزن يسينا مجو كومي غبغا الله متكر باب إيماني با أبن ذن يميك أغبان الله يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا قاسنا جماعة ديوة يدنك كرنسو ya baluwa ne ya baluwa ne ku tsere ta kanku daga wuta domin ni ba zan iya tsina na muku komai baga baga Allah a ran tashi alkiyama matakar babu imani kaga ashe sai ka samu tabbataccen imani sannan ake samun aljanna Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu jama'a to jama'a kun ji dan haka sai Allah ya sharɗanta imanin waɗannan mutane jama'a da manzansa ya zanto cewa babu shakka a ciki ma'ana ba su shakka ba domin shakka da zaran ta shiga cikin imani takan bata shi kuma ya kuma mene ya kuma munafurci Allah ta'ala ka tsare mana imani to jama'a kun ji fashtarata fi sidq imanihim billahi wa rasulihi kaunihim lam yartabu sai aka sharɗanta gaskiyar imaninsu da Allah da manzansa kasantuwansu ba su yi ba ba su yi shakka ba ba su yi wani tababa ba ba su yi kokwanto ba ai lam ya shukku ba su yi wata shakka ba ba su yi wani kokwanto ba fa ammal murtab amma kaga mai kokwanto fa huwa min al munafiqin to wannan yana daga cikin munafikai alladhina qala Allah fihim waɗanda Allah ta'ala yake faɗi game da al'amarinsu Allah ce inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir kadai waɗanda ke neman izinin ka na su zauna a gida kada su tafi wajen yaƙi su ne waɗanda ba su yi imani da Allah da manzansa ba an gane wannan ko su ne waɗanda ba su yi imani da Allah da manzansa ba sannan wartabat qulubuhum zukatansu suka yi shakkoki zukatan sun cika makare da mene makare da kokonto game da imanin nan wal yawmil akhir ko da kuma rana ta ƙarshe wartabat qulubuhum zukatan su kuma sun yi mene sun yi kokonto sun yi shakka game da imani da Allah da manzansa fahum fi raibihim yataraddaduna kuma su dinnan suna kai komo ne wajen yin shakkan nasu kai to ga dai Allah dai da manzansa to ma dai imani to amma kuma dai ga kuma can bangaren kuma dai to shikenan yanzu ya za a yi kenan a raba kafa ne ko ko ya za a yi kaga Allah sai ya kore musu imani ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ran tashi alkiyama ba amma kafaji a lokacin sun faɗi la ilaha illallah sun ma zo neman uzuri ne cewa ya Allah ya manzan Allah ya dan ba mu uzuri wallahi matata ce babu lafiya a'a dangan gidana ne ya dan katanga ta ce ta karye a'a ina dan san wani abu ne zan je in danyi manzo Allah ya dan bani uzuri dai wannan yakin dai ba da ni ba a dai bari dai in wani abin ya zo a tafi tare da mu sai Allah ya ce maka la yasta'dhinuka alladhina la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani da Allah da manansa ba sa taɓa neman izininka cewa su ba za su je yaƙi ba sai wanda ka ce mai zauna a garin madina ka yi min gadi a matsayin wakili na shi ne kawai zai zauna amma duk mai imani ƙwari yake ya manzon Allah ni ma zan tafi wasu ma suka zo ka ce ya manzon Allah ga mun fito zuwa jihadin ga takubansu ga komai tafiya mai nisa babu doki babu dawakin da za su hau babu abincin da za su ci a wajen jihadi manzon Allah ya ba su haƙuri suka dinga kuka Allah ya ce a babu zargi a kanku wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmiluhum ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yayu ma yunfiqun amma innama as-sabilu ala alladhina yasta'dhinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma al-khawalifi wa qubiya ala qulubihim fahum la yafqahun Allah ta'ala ka kiyaye mu فلا إيمان لمن قالها شاكا مرتابا ذاك جماعة باب إيماني كذلك وندي فدي كلمة لا إله إلا الله ينامي شكا دكو كنتو دكو متابابا ولو قالها بعدد الأنفاس كي كودا يوان يدي كفدي كلمة لا إله إلا الله يا كي يوان نمفاشن سليكي نفتا أن إذا دن نمفاشن إذا فدي كلمة لا إله إلا الله أما كما أكوي شكا أذوش يشي تو أنم بي إيماني لغسكيا بقى walau saraha biha hatta yusmi'a jami'an nas kai koda yana daga murya yana yekuwa a cikin mutane yana faɗin kalmar la ilaha illallah ba za ta amfani da shi komai ba matakar zuciyar shi akwai shakka game da imanin da yake da Allah da ko manzon Allah matakar a zuciyarsa akwai cakuduwa tsakanin bautan Allah da kuma bautan wani to wannan jama'a wannan faɗin la ilaha illallah ba za ta amfani da shi komai ba sai ka samu cikakken yaƙini da kuma gaskiya wa akhraja imamu imamu ahmad wa muslim min riwayat abi hurairah radiyallahu anhu qala imamu ahmad da imamu muslim Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sun fitar da hadisi riwayan abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda abu hurairah yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wa anni rasulullah kuma lallai ni dinnan manzon Allah ne la yalqa Allah bihi ma abdun babu wani bawa da zai haɗu da Allah da waɗannan kalmomin guda biyu ghayra shakkin fihima ba tare da shakka cikin waɗannan kalmomin guda biyu ba kaga sai manzo Allah ya ce ghayra shakkin babu baya tare da wata shakka a zuciyar shi fihi ma gaba da imani da Allah da manzonsa illa da kharar janna fati ya shiga aljanna kenan idan akwai shakka zai shiga aljanna ina za shi mutumin da aka ce ba zai shiga aljanna ba ina za shi kenan kamar wanda aka ce innal ladhina menene a cikin suratul a'raf innal ladhina yastakbiruna innal ladhina yastakbiruna a'a ba ba yastakbiruna ba إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أنت بذلك شقاء الجنة بقى حسيرانا دراكم يوتي ترام اللورة يا يا زي زيو أوتك قراءكما حتى يلج الجمل fi sammil khiyat har sai igiyan da ake tifkawa ake ɗauye raƙumi da ita shiga ta ramin allura zai shiga? ya fi sauƙi ko? ina aiwa kai magana shiga Allah ta'ala ka tsari mana imanin وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر له حديث لك أبو هريرة أن لا يقال بالشدائد نسمنا وين يتم Mm-hmm. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر أبو حديثي أبو هريرة ألا مدوك جنسلتي يكارا مش يدا قال أبو هريرة يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظوم الله تعالى أمينشن الله استبت أدريش يجي ما لقيت من وراء هذا الحائط duk wanda ka haɗu da shi a bayan wannan katangar yashhadu an la ilaha illallah yana shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya sai Allah mustaqinan biha qalbuhu yana mai yaƙini yana mai sakankancewa yana mai tabbatar da wannan kalmar a zuciyarsa fabashirhu bil janna kai masa bishara da aljanna Abu Hurairah ne manzo Allah ya faɗa mishi wannan maganar hadisi ne ingantacce akhrajahu Muslim imam muslim ya fitar da wannan hadithin a labban hadithi na 31 jama'a an gane wannan ko kaga wannan hadithin kai tsaye sai manzon Allah ya ce mustayqinan biha qalbu zuciyarsa tana mai sakankancewa game da wannan kalmar la ilaha illallah to manzon Allah ya ce fa bashiru bil janna kai masa bishara al janna to Abu Hurairah sai ya je bayan wannan katanga wa ya fara haduwa da shi a'a ya fara haɗu da Umar ɗan Khattabi radiyallahu anhu Umar ɗan Khattabi ya fara haɗuwa da shi a bayan wannan katangar jama'a da Abu Hurairah ya fita ce to manzon Allah fa ya ce min kaza da kaza Umar ya ce kai manzon Allah ya faɗa maka haka sai Umar ya takume shi suka ji gaban manzon Allah manzon Allah kai faɗa mishi wannan ba ya ce kwarai na faɗa ya ce to shikenan aya an sallama an sallama ina fata an gane wannan Allah ya ƙara musu Umar yadda kaji mazan kwarai ko فاشترط في دخول قائلها الجنة كغانا سيمن زو الله يا شرطن تشغا الجنة ga wanda ya fade ta an yakuna mustayqinan biha qalbuhu yadamto zuciyarsa ta yadda ta sakankance ta yi cikakken imani game da wannan kalmar ta la ilaha illallah an gane wannan ko ghayra shakkin fiha ba tare da yin shakka game da wannan kalmar ba wa idan tafashardu idan ku aka wayi gari an rasa sharaɗi in tafal mashruɗu abin da aka sharaɗanta ɗin ma ayya shi ma ya saraya ko ba ku gane wannan maganar ba mutum ne ya yi fitsari ya yi kashi zai yi ya salla Allah ya karɓa saboda me kaga sai ya yi tsarki sannan alwala shi za ta yi sai ya yi alwala sannan sallar shi za ta yi to in aka wayi gari an rasa tsarki sallar za ta yi zai iya zuwa ya je a haka ya ce to shi kenan bari ya zo kawai ya kabbara ya fara sallah kuma Allah ya karba ba zai yiwu Allah ya karba ba jama'a shi ne abin da ake nufi a nan idan aka wayi gari sharaɗi ya faɗi to abin da ka sharɗanta maka cewa ma za ka samu shi ma ya saraya shi ne abin da ake nufi kenan duk aka wayi gari sharaɗin kalmanin ta la'ilaha illallah shi ne ka zama kana da yaƙini a kanta babu shakka in aka wayi gari ko an samu shakka to babu wani abu da zaka samu a wurin Allah na aljanna in ko da yaqini ne babu shakka to zaka shiga aljanna in ko aka wayi gari ba ne babu wannan yaqinin akwai shakka a ciki to sai dai wuta Allah ka tsare mu fala yadkhulul jannata illa man kana muqinan biha qalbuhu babu wanda zai shiga aljanna jama'a sai wanda ya faɗi wannan kalmar ta la ilaha illallah yana mai yaqinin faɗinta a zuciyarsa فهذا هو الشرط الثاني wannan shine shar'i na biyu na ainihin wato wannan kalma ta la ilaha illallah insha Allah ta'ala kuma nan zamu ainihin wato takaita jama'a an gane wannan ko da haka jama'a wajibi ne akan mu mu kula da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a wani hadisi ingantacce hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi a labban hadisi na 16 manzon Allah yake salatu abubuwa guda uku man kunna fihi duk wanda ya zamto yana tare da waɗannan abubuwa wajada bihinna halawatal iman to da tare da waɗannan abubuwan guda uku ya samu ɗanɗano da jin daɗi da samun zaƙi na imani na farko shine an yakuna Allah wa rasulahu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma na farko ya zamto mutum yana son Allah yana son manzon Allah fiye da kowa wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah abu na biyu kenan mutum ka so dan uwanka musulmi ba ka san shi domin kowa sai domin wa sai domin Allah sannan na ukun wa an yakraha an ya'uda fil kufri mutum ya kyamaci ya koma zuwa ga kafirci kama ya karaha an yi kulafa finnar kama yadda mutum ke jin tsoron baya san a jefa shi a wuta ko to mutum ya yi ƙoƙarin ƙyamatin ya kuma zuwa kafirci kenan wajibi ne mutum ya tabbatar da wannan kalmar tashi ta shahada da ilimi gare ta da kuma samun sakankancewa da yaƙini game da wannan kalma ne jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka sanya mu daga cikin waɗanda suke ainihin wato yin imani da ainihin wato tabbatar da yaƙini a zukatansu ba tare da shakka ba abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda kuma muka ainihin wato yi kuskure a kai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana bukatunmu na alkhairi kuma Allah ta'ala ka biya mana Allah ta'ala muna roƙonka ‘yan uwan musulmi da ke fama da yaƙoƙi a ƙasashen Siriya da Iraki da Falasɗin da Afghanistan da sauran ƙasashe da ƙasan Burma da ake kakashe ‘yan uwa musulmi Allah muna roƙonka Allah ka yi musu ɗauki. Allah ta'ala ka taimake su akan makiyansu Allah muna roƙonka ɗauka musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah muna roƙonka waɗannan arna da ke ƙoƙarin kashe musulmi a ko'ina a yankunan duniya ya Allah muna roƙonka ya Allah ka wargaza su Allah ka tarwata wannan aniyar tasu ya Allah muna roƙonka wannan kaskanci da ya sami al'ummar musulmi idan dan wani mummunan aiki da muke aikatawa ne da kaucewa binka da bin manzonka da bin addininka da bin sunnar manzonka ya Allah ka dawo da mu dawowa mai kyau zuwa ga waɗannan al'amura ka ba mu damar riƙe su hannu bibbiyu ka dawo mana da kwarjininmu ka dawo mana da ainihin wato dukkanin ainihin wato nasara tare da ainihin wato taimakonka ya Allah Allahumma kun lana aunin wa zahira Allahumma kun ma'ana aunin wa nasira Allahumma kun lana wa la takun alaina اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اكتب لهذا الدين عزه ونصرا واكتب لمن اذاه وعاداه ذله ومهانا اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته